بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi goma ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1440 daidai da 17 ga watan march shekarar miladiya ta 2019 wannan shine majalisi na 61 cikin jirgin kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith da al'imamu zain bin iraqi rahmatullahi alaihi marar iraki ya ce wa'allamu fil asli imma khatta aw hamzataini aw bisadin aw ta wala takum muqtasiran an tasma'a wa katbahu min duni fahmin naf'a واقرأ كتابا في علوم الأثر كابن الصلاح أو كذا المختصر وبالصحيحين ابدعا ثم السنن والبيهقي ضبطا وفحما ثم ثل بما اقتضته هاجة من مسند أحمد والموطئ الممهد وعلل وخيرها لأحمد والدار قطني والتواري غدا من خيرها الكبير للجعفي والجرح والتعديل للرازي وكتب المؤتلف المشهور والأكمل الإكمال للأمير واحفظه بالتدريج ثم ذاكر به والإتكان واحفظه بالتدريج ثم ذاكر به والإتكان اصبحا وبادر إذا تأهلت إلى التأليف تمهر وتذكر وهو في التصنيف طريقتان جمعه أبوابا أو مسندا تفرده سحابا وجمعه معللا كما فعل يعقوب أعلى رتبة وما كمل وجمعوا أبواب نو شيوخ نو تراجما أو طرقا وقدر أو كراهة الجمع لذي التقصير كراهة الجمع لذي تقصير كذاك الإخراج بلا تحرير الإمام العراقي رحمة الله عليه يناتي قبل إيمان درسي أكن آداب طالب الحديث ندبا طالب الحديث يا كان أكن بياني أكن cewa in ka zo karanta littafin to ka karanta shi gaba daya karka takaito akan abin da kake ganin yafi maka inda yake cewa falaysa min za wal kitabu tammimi sama'ahu wa la tantakhifu tandimi karka dinga dauki dai dai zaka yi nadama sai ya ce to amma kuma an samu yanayi wanda ake bukatuwa zuwa ga dauki dai din to yanzu za a yi a yi shi da da abin da ya dace shi ne faɗi cewa wa in yadhik halun an isti'abihi li arifin ajada tintiqabi idan yanayi ya zama ba zai yi ka karanta tafin gaba daya kuncin rayuwa ko talauci ko malamin yana so ya baggari ko ma wani yana gadan mutuwa to babu laifi a intifai ne babu laifi a zaba to amma wannan akan yi ne li arifin ga wanda ya san abin da ya kamata a zaba me za a dauka me za a bari har yi mana misali da wasu wanda suka kware akai su al-imamu Dharqutni su abu suhibatullahi lalaka'i waɗanda ya zazzayyana mana sunayensu cewa ƙwararru ne su a wurin intifaɗi har ana biyan su kuɗi siyo mutane shi ne sai yake cewa bayan da ya ce au ƙasura sti'ana za hiddin faƙat in ba za ka iya ba sai kai ka nemi taimakon wani gogaggen malami kana minal huffadi man lahu yu'ad anan ne ba mu kwatancin su dara kotani da su lalaka yi ko to sai ce wa allamu fil asli imma khata idan aka yi intikhali na wani littafi to za a koma cikin asalin cikakken a yi wasu alamu da za su nuna nan an cira zuwa wuri kaza an kwafi daga nan zuwa wuri kaza wa allamu fil asli ma'ana mutum yana da littafi ya kamata ya koye shi duka sai bai samu hali ba to idan zai zaɓi wasu hadisai da zai je kai gaban malamin ya koya mashi to waɗanda ya zaɓa a cikin asalin ya saka wasu alamu da za su nuna iyanan na ɗauke shi iyanan ma na ɗauka shine wa'allamu fil asli imma khatta suna yin alama a cikin asalin imma khattan ko dai su yi su jalayi kamar da dara kudini aka ce yana yi yakan saka ya jalayi haka a kwance a cikin hashiya kamar da misali za ka a cikin littafin exercise book haka ka jalayi kai cycling wani paragraph ko mun gane suna yin haka ne saboda idan ya zo riwayar littafin ya san abin da ya ji da kuma sauran sirri da ijaza kenan in an bashi to wannan misalin yadda darukutun yake kenan au hamzatin darukutun yakan yi alama a ƙarshe an ce hibatullahi lalata yi shi kuma yakan yi fi awwalin isnad ya ja layi a farkon isnadin da ya da aka zaba din au hamzatain ko kuma a saka hamza guda biyu a cikin hashiya ta bangaren daman takaddar wannan shi kuma an samu wani malami suna abul fadli Ali ibn al-Husaini al-Falaki shine yake yin haka sai jalayi a gefe ma'ana kamar a cikin majin kenan ta dama sai jalayi a tsaye guda biyu ya rubuta alhamza guda biyu a kan layi alhamza daya a farkon a farkon hadisin daya a ƙarshe ko alhamza daya a farkon inda aka aka tsakuru daya a ƙarshe kamar yana sa alhamza ta wasali daga jikin kalmar untukhiba ko mun gani sai a ruwan nan alhamza sai ya alama da ita sai ya ajita a wajen au bi sadin ko kuma a saka harafin sad mai tsayi haka wannan al-imam Ahmad an-Nu'aym shine aka ce yana yin haka yana saka sad a farkon ya ja mata karan jikinta haka sai ya ajita au bi ko kuma a saka ƙa'un muhimmala shi kuma nan sun ce malam abubakarin khallal shi ne ke yin wannan alama to almuhimmu dai zama akwai wata alama da take tantance menene ya faru a wajen wala ta kun muqtasiran ya gama da waccan magana sai ce wala ta kun muqtasiran kar ka zama mai takaitawa muqtasiran an tasma'a ka zama kana da ragwanci wajen wajen sauraron karatu duka zama mai ragwanci sai ka dage ka yi kwazo wa katiba shi ma za ka tashi wannan da nasu ba ai an taktuba kina an taktuba can an tasma'a kaga an ce da fi'ilinta wanda ake tawilinsu ake cewa an almasdariya to ita kuma na ya riga mata tawili din kenan an taktuba da yake da katbahu kamar yadda can an tasma'a da yake da sam'ahu kuma gani ya riga ya awwala ta duk da haka ne amma an ta mata aiki min duni fahmi ba tare da fahimta ba ka ce kawai kai karatu kake so a yi marmaza a gama ba fahimta ta dame ka ba nafa ba za ka ci amfani shi ba kai haka abin nan abin nan ibnu salahi yana cewa yana cewa wanda diye haka yace wanda ya karanta hadisi kokari ya fahimci hukuncin hukuncin da ke cikin matanin ba da illoli da mas'alolin da ke cikin isnadin yace wannan faqad dayya waqtahu min ghairi qa'il ya bata lokacin shi wa at'aba nafsahu faqad dayya waqtahu wa at'aba nafsahu min ghairi qa'il ya bata lokacin shi ya bata kan shi lokaci irin karatu da muke cewa da Hausa zuku ko ai ta tafiya kawai ai ta tafiya ba a tsayawa ana tattake matsalolin da ke cikin karatu me yi kaza me ya faru a nan wannan isnadin me ya faru da shi wannan matanin me yake cikin shi na fa'idoji menene hukuncin da aka cire a ciki ai ta tafiya kawai karka karka zauna gaban malami wanda kawai za a yi tabiya hadisan ne irin yadda ake da a kasan a ce ai falala kawai ake da haka a cikin ramadana kadai sai a sauke a shafa dukan wani ma sai ya mata sauka biyu ya kai ya kawo ko a sauke tafsiri a yi izu 60 din na a sake dawa a yi 30 haka suke to wannan duka bai da wani amfani wannan karatu shine wani wake yake cewa ya talibal ilm allazi zahabat bi muddatihi riwaya kun fi riwayati wal inayati bi riwayati wad diraya warwi al qalila wa wara'ihi fal ilmu laysa lahu nihaya yace ya talibal ilm allazi zahabat bi muddatihi riwaya ya kai dalibin ilimi wanda kokarin tara riwaya ya riga ya tafi da tunaninka kun fi riwayati zal inayati bil riwayati wad diraya in ka je koyon karatu ka bada muhimmanci da ruwaito hadisan da kuma fahimtar abin da ke cikin su war al qalila ka tsaya kaɗan da ka koya ka iya shi ka goge shi war wil qalila wara'i ka ruwaito kaɗan kuma ka iya shi yace fa ilmu laysa lahu nihaya wannan saurin da kake ba za ka yi karshen shi ba dan bai da karshe da ka ba bukatar sauri babu bukatar sauri dan ba shi da karshe wannan wannan wani malami wanda yake cewa man talabal ilma duf'atan nasiyahu duf'atan wanda da ya koyi karatu lokaci daya to lokaci ɗaya kuma zai manta shi da ka kaɗan kaɗan ake koya imamu sauri ya ce ina zuwa gonsu Hassan al-Basri ina daukan karatu hadisi uku hudu hadisi uku hudu aka ce ya baka dauka da yawa cewa so nake da bishi a hankali har na iya kuma har ya zama sauri da kake jin labarin shi to zaka karatu bai bukatar gaggawa abin da yake so dawwama ana yi ai ta yi ai ta yi ai ta yi kar ka ce kawai yanzu yanzu nan kana so ka bi bypass irin yadda mutane yanzu suke mutum ya tafi Sudan ya je wata uku ya dawo ya ce shi ma dan malami ko kuma hadda saboda iyaye sun jarabta suna son yayin sun haddace alkur'ani sai malaman hadda suka gane wannan psychology su kuma suka kiro da wasu sababbin salo na cin kuɗi sai a ce hadda shekara ɗaya sai a ba aje yaro a wani gidan aje yara bayan wata goma sha biyu a ce ya haddace alkur'ani kai kuma ka kawo miliyan biyu ka bayar ko dubu ɗari takwas kai ta murna a yi mai walima a kai shi umara sai an gwangwana shi a ji ko izu ashirin ne to bai da shi kai izu biyar ma wani bai da shi gara a dandaka shi a wannan ya iya izu biyar daga yusuf bihu zuwa nasu ya kuma shi a ce iyaka a rayuwar shi iya abin da iya kenan ku ya kuma shi alheri a kan wannan hadda saboda za a samu shi wani gururi tukuna na farko cewa shi ma mahaddaci ne kuma bai haddace ba sannan akwai akwai yaudara akwai a tashabbu malami wata sannan asasan ya saba wa manhajin magabata game da haddace alkur'ani domin kawai su ake yanzu a cire kawai sun iya karatun doron matan ba su san fassara ba ba su san baki ba su san wani mako ilimin ta juwilin nan na elementary ba akwai musu da ka irin wannan suna iya zama orda ga duk wata fitina da ta taso ta khawarizanci ko wata bid'a almuhimmu so ake abu a hankali a hankali ana haddacewa har a iya وكتبه من دون فهم أي من دون فهم لأحكامه وعلله ذكرك هذا bari ku ji wata wata abin nan fa'ida ita ma wanda Imam Sakhawi ya kawo ala wanda wasu baitoci ne na Malam Abul Qasim Ibn Asakir da yake cewa wazir ala jam'il hadith wa katbihi wajhad ala tashihi fi kutubihi واسمعه من أربابه نقلا كما سمعوه نقلا كما سمعوه من أشياخهم تسعد به وعرف وعرف حكاية رواته من غيرهم كيما تميز صدقه من كذبه فهو المفسر للكتاب وإنما نطق النبي لنا به عن ربه وتفهم الأخبار تعرف هله من حرمه مع فرضه من ندوه وهو المبين للعباد بشره سير النبي المصطفى مع صحبه وتتبع الآل السفيه فإنه قرب إلى الرحمن تحظى بقربه وتجنب التسقيف فيه فربما أدى إلى تحريفه بل قبله بل قلبه واترك مقالة من لحاك بجهله عن كتبه أو بدعة في قلبه haka yi dinga wannan zance ce fakafal muhaddisu raf'atan fakafal muhaddisu raf'atan an yur an yurtada wa yu'adda min ahli alhadisi wa hizbihi yace wajib ala jam'il hadisi wa katbi ka dage ka dage wajen tattara hadisai da rubuta su wato ka haddace sannan kuma ka rubuta wajhad ala tasfihi kayi kwazo wajen inganta shi fi kutubi sanin ingantattun hadisi wasu ma'af wato ka gyara rubutun ka kenan wasu ma'af min arbabi in za ka koya ka koya daga masanan shi wanda suka san shi naqlan da riwaya kama sami'uhu min ashyafihim kamar yadda suka jiyo daga malamansu ba kawai ɗan bana bakwai ba tas'ad bihi zaka tsira wa'arif siqatil wati yi kokari ka san masu riwaya amintattu ka san ilimin jarwa ta dirke shi ma ka san shi min ghairihim ka ware suwaye amintattu suwaye da'ifai yace kai ma tumayyiza sidqihi min kadbi dan ka iya gane hadisi na gaske wanda ya inganta da wanda bai inganta ba na ƙarya fa huwa al-mufassiru lil kitabi shi hadisi shike fassara alqur'ani mai girma wa inna ma nataqa an-nabiyyu lana bihi ar-rabbi kuma shi ma wahayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada bayani ne daga Allah wa tafahham al-akhbar yi kokari ka fahimci sirrin da ke cikin hadisi na fa'idoji da ilmomi da fiqhun da ke ciki ta'arif hillahu zaka gane me ya halasta a addini min hurmihi daga abin da bai halasta ba haramu ma a fardihi min nadbi me kuma wajibi me kuma mustahabi wa huwa al-mubayyin lil ibadi bi sharhi kuma shi hadisi yake bayyana wa bayi yadda za su bauta wa Allah su fahimci komai bi sharhi siyaran nabi saboda zai maka dalla dalla da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-mustafa ma sahbihi annabi Muhammad zababan nan da kuma tafarkin sahabbansa wattabba al'alis sahih yi kokari ka bibi hadisai ingantattu masu isnadi gajere fa innahu qurbun ila arrahman neman isnadi gajere neman lada ne tuhza bi qurbi kuma in kana haka zaka samu kusanci da Allah wa tajallabi tasifa ka guje mu bata wasali da bata harafi da bata dugu fihi farubbama domin wannan barnar da zaka yi ta tasfifi adda ila tahrifihi bal qalbi zai iya ja a lalata hadisi ko a canza ma'anar shi kamar wancan kisa ta Tomar Hakim ko yace watruk maqalata man lahaka bi jahli kai watsi da surutun wanda yake jahili da yake zagin ka dan kana aiki da hadisi ko dan kana ban tabarkin masu hadisi ka rabu da shi ka damu da shi man lahaka bi jahli an katibi wanda yake zolaya kawai kai kana koyan hadisi aw bid'atin fi qalbi ko wanda yake jin haushin ka saboda dan bid'a ne karka da shi fa kafa al muhaddith rif'atan malamin hadisi dalibin hadisi ya ishe shi daukaka an yurtada ya samu yarda wa yu'adda min ahli al hadith wa hizbi a ce kai ma ka shiga tafarkin malamin hadisi haka ya dinga wannan doguwar waka al-imamu abu qasim ibnu asakir dimashqi rahmatullah abul muzaffar ibnu asakir dimashqi Allah ya gafarta mishi to kaji ire-iren maganganun da suke suna nan da yawa waɗanda da haka karka sake ya zama kawai kana karanta hadisi ne burin burin burin burin kuma in kalora mafi yawan mutane da haka suke yanzu wani yan buɗe littafi yana bincike ko isnadi bai iya karantawa tsallakewa kawai zai ina ne asalin matan ba ruwan shi ne muslim yake faɗa haddasa na fulanin an fulanin nan babu ruwan shi kuma ilimi ne a cikin nan zankabe ko kuma idan aka zo ana karatu mutane ba sa so ana magana akan matsaloli kawai su dai a karanta musu a caji idan inda ake karatu wanda yake gundarin ilimi ake so a sai ga duk mutane kawai bacci suke ba a san wannan abu sun fi da ake caji ake ake hamasa to shi sa sai a ta zama yadda ake mutum ya daɗe ya daɗe amma bai kai ko ina ba in kuma mutum ya tsaya ya koyi waɗannan abubuwan yadda ya kamata a lokacin da ya kamata ƙanƙanin lokaci zai ga ya samu fata waqra kitaban fi ulumil athari waqra kitaban fi ulumil athari ka ibn salah aw ka dal mufassal yace waqra kitaban kuma ka koyi wani karatu littafi akalla guda ɗaya musamman a farkon al'amarin koyon ilimin kanadi ka koyi karatun littafi fi ulumil athari akan mustalahul hadisi tun farko za ka koyi ilmin hadisi to wajibi ne ka san yaya malaman hadisi suke yin abin su to sai ka koyi karatun littafi na mustalahul hadisi sai ci kabul salahi sai ka samu malami ya koya maka akalla muqaddima ta dan salahu ta abu amr bin salah muqaddima da yake asalin littafin sai ya ce au kadhal mukhtasar ko kuma ka hadal nadmi al mukhtasar ko kuma kaman wannan waƙiyar wanda aka rairayo shi daga littafin bin nan littafin muqaddima ta ibnu salih to barku ta magana da mai ban dariya da shi kuma malam malam sahawi da yazo nan ya wannan sharhi sai ya ce bayan da aka ce aukadal mukhtasari sai shi ma ya ƙara da nashi ya ce wa awil ala sharhi haza kuma ka dogara da wannan sharhin nawa wa atamidhu ka jingina da shi fala tara nadira hu fi itqan ba za ka taɓa gani irin shi ba wajen tacewa wal da tattarawa ma at kuma a taƙaice wata haƙiƙa da tantance magana nafa Allah bi yace Allah sa Allah ya Allah ka sa a ci moriyarsa wa sarafa anhu man lam yahda ma'ana kaji ne fara kwaso ta ce Allah duk mutumin da ya kasa man lam yahfaz ma'ana wanda ya kasa fahimtar tafin Allah ka kauda shi daga littafin mun gane su ba me ko yace Allah ya sa ya fahimta yace wasrif wasar wasarafa anhu man lam yahfaz ma'ana wanda ya kasa ganewa Allah ka kauta mun da shi daga littafin walam yalhaq maghzahu wanda ya kasa fahimtar me nake cewa min salihin wa talih mutumin kirki ne ko na banza Allah ba na bukatar ka tantabi da ka kawo mun shi wa hasidin wa nasih da mai hasada da mai nasiha yana yi da wasu ne wanda suka ce ai littafin yayi abin nan yana da wuyar fahimta ya cika bayanai da sauransu to su ne yake wa yake wa gugan zara yace min hasidin min salihin wa salihin mutumin kirki ne ko na banza wa hasidin wa nasihin da wanda ya magana dan hasada da wanda ya dan nasiha wa sabiyin jahulun da yara jahilai yan bana bakwai wa gabiyin lam yadri ma yaqulu da wawaye wanda sabon da suke fara yace to ya gama zabin sai dawo yace mutafakkiman lima yaliqu bi khatirika kai da zaka koya yi kokari ka fahimci iya abin da kwarka ta dauka mimman ya kunu mumarisan fanni wanda zaka zo maka amfani sanda zaka yi karatu ka goge a wannan fanni matbu'an fi wanda jikinka zai shiga ciki sosai amina da kai aiki da hadisi wa illa takun khabita ashwa'a in baka yi haka ba zaka zama kamar masu diban karar mahaukaciya masu yin itace da dare rakiban matana amya zagi ne duka wannan akwai wanda yake da su wallahu ala wallahu ala bai fada ba sai ka fara da suwaye abokan faɗin shi malamai kenan akwai ne zo ana magana akan zamu zo gaba kaɗan inda ake magana akan cewa ana zargin su abu hatim razi cewa sun saci littafin tarihin bukhari cewa bukhari an ga tarihinsa sai suka ce wannan ilimi bai kamata a haƙura da shi ba amma kuma bai kamata a ce mu din nan muna riwaya shi daga wani ba ya kamata a ce namu sai suka zama da Abdurrahman sai suka suka dinga koya mai karatu kamar nasu da yabo sai ta dike yake cewa ce wal fitnatu qadima ai wannan fitina tsohuwa ce ashe wato yana ishara su ma an satan musu duk wannan fada ne tsakanin malamai Allah ya gafarta musu wanda zaka fara tunanin da shi yake shine su saboda tsawon rayuwarsu haka suka dinga yi fitina shi da sirri mun ji a baya Allah gafarta musu to shine yace wa qra' kitaban fi ulumil athari kabn salahi aw kadal mukhtasar wato sai ka karanta shi da kuma ko kuma ka karanta wannan mukhtasar din shine shi kuma yayi magana akan wato a a a nashi to sannan daga cikin abubuwan da wajibi dalibi ya zama ya ya ya salahantu da su yayi yayi abin nan ya ya shirya musu shine dole zama kana da shiddatul hifz kwaɗayi na ilimin kwaɗayyar gaya shiga cikin tunaninka ka zama bai na karatu sannan kuma almusara a tuɗi bayan kwaɗayi ba za ka tsaya da kwaɗayi ba kuma sai ka tashi karewa sannan mulazama ta shiyo ka nace wa malaman da za su koyar da hadisi wa bis sahihai nibda'an sai ka fara da bukhari da muslim wajen koyon karatu kuma ana farawa da shi Bukhari kafin Muslim suka ce sai dai in ya zama akwai wanda yake karantar da sayin Muslim wanda ana tsoron ya kusa mutuwa riwaya za ta kare kuma ga masu karantar da Bukhari da yawa to babu laifi a nan ka fara karanta Muslim kafin ka dawo Bukhari amma Bukhari ake fara karanta amma kaga mu a nan kasashen abun mamaki har aibata mutane haka dinga yi akan suna karanta bukhari makaga a cikin ilimi haka abu ne cewa an ɗauko ƙaton littafi ana samun mutane littafin da suka fi ƙarfinsu to wallahu alam idan yin islamiyya ne ko mata zawarawa da yan mata lalle bukhari ya fi ƙarfinsu sai a ɗan asa musu bulugul mara da ta haka sababuna hadisa mi'atun nabawiyya ire-iren waɗannan sun ishe su su samu na bauta Allah su samu na tuba amma in dai karatu ne za a koyar na ilimi na hadisi to malamai sun ce a fara da sayin bukhari da shi ake farawa sannan sayin muslim thumma sunan sannan sai sunan waɗancan guda biyu mun yi maganganu da yawa baya akan su ba bukatar sai maimaita a matsayin darajar su da abin da ke cikin su da kuma me yasa aka gabatar da su akan sauran littafai thumma sunan to a sunan anan yana nufin sunan guda uku sunan na Abu Dawuda sunan ta Imam nasai da sunan ta Tirmidhi haka ya jera su waɗannan guda uku kamar yadda ya faɗa a sharhinsa ka karanta sunan ta Imam Abu Dawud saboda tana cike da hadisai na ahka kamar yadda suke mai kirani suna cewa idan kana da sunan abi dawuda fa ka annama annabiyyu yatakallamu fi baitik kamar annabi ne da kanshi yake zaune a gidanka yake lacce daka ana gabatar da su saboda wannan daraja da kuma cewa mafi yawan isnadojin shi irin ma da sayyid bukhari da muslim ne suna yana haduwa da su wajen malamai yana haduwa da su wajen tacewa da inganci sannan akwai fiqhu na hadisi a ciki sannan bayan shi kuma sunan na nasa'i shi a jeren gesa kafin sunan ta imamu tirmidhi sunan na nasa'i nan kuma saboda ka koyi yadda ake mu'amala da illoli saboda nasa'i yana magana akan illa ta islami ya kawo hadisi zai magana akan ikhtilafun riwaya ko raf'u da irsalu ko waslu da waqfu da makamantansu to wannan sai ya koya maka shi sai kuma tirmidhi shi kuma sai ya koya maka wani sabon abu isharar da yake wa fil babi an fulani wa fulani kaza kaza kaza da kuma binnan fiqhul muqarana wani yayi aiki da kaza wani bai aiki da kaza ba da kuma tasihi da tadhihi zai koya maka cewa hadha hadisun sahihun wa hadha hadisun la na'rifu illa an fulani to duk waɗannan fawaid waɗannan to sune as-sunan thalatha da zaka ba su muhimmanci tukunna malamai suna ba su muhimmanci bayan da su ana kula da littattafai irin su sahih na ibnu khuzaima sahih na ibnu hibbana yadda yake shi an samu matsala sosai ga shi na farko ibnu hibbana ma littafin wani tsari wanda ba a saba gani ba wanda kamar da zamu ga muji wannan ana yi akan abwabu ko suna yi akan masanidu shi kuma sai ya ce at-taqasim wal anwa rabe-rabe da kashe-kashe kamar da ibn hazan yake faɗa ya so ya kusanto da hadisai sai nisan ta mutane da su to kuma littafin ma ya bata a bisa tsarin da ya mishi sai dai na ibn bilbal wanda ya goye mishi abin nan sabon tsari akan abuwabu ko kuma mawarid gam'an ila sunni ibn hibbana na na na ainihin wato wannan kenan a mundiri ko sorry ba mundiri ba sunan shi a cikin mawarid gam'an ila sunni ibn hibbana na mutu sunan malam yana da dai a nasarar mana da shi ibn hibban sai ce shi akwai al'awamir ya musu babi annawahi ya musu babi sai kuma yi babi akan wai abubuwan da ake nema a sani irin su siyar irin su tibbu da makamantansu sai ya kuma babi akan kaza babuka ne iri biyar yayi to kuma kowane baban a cikin shi akwai anwa'u at-taqasim wal anwa da haka neman hadisi yana da wahala a cikin shi gane ina hadisi yake a cikin yana da wahala fahimtar yadda ya tsarin tafi yana da wahala to wannan shi sai malamai gaba ɗaya sai tafi yake ba su tsoro to da ka sayi ibnu hibban yana cikin lissafi sahih na abu awana musnad ad-darimi musnad shafi'i sunan nasa'i al-kubra sannan ibnu maja haka suke yi a da sannan daru qutin sunan dinsa sannan sharhu mushkil al-asar na imam tahawi waɗannan dukkan littattafan nan abinda ake so bangama ne mai neman ilimin hadisi duka sai ya karanta su a gaban malami ana bi ɗaya bayan ɗaya za ka yanzu zama babu ɗaliban hadisi yanzu babu malaman hadisi ba kawai sai dai tarihin hadisi ake yanzu abinda kawai muke yanzu kenan tarihi don wani ma yanzu ana kiran shi da suna malamin hadisi a kullum tafin da anan bai taɓa taɓa shi ba taɓawa ma bai taɓa taɓa ba amma kuma yana bada fatawa hadisi yana yana ji da kanshi ko ana ji da shi ana zuga shi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaji da al'amura suka juya ma al'amarin ilimi shi za ake samun ta tabar da ba ikan kanwa ba wal baihaqi yace da kuma sunan ta al-imam al baihaqi rahmatullahi alayhi wannan littafin da baihaqi kamar yadda shi kan shi Ibn Sarai yake faɗa yake cewa la nadira lahu fi babi ba yi da irin sa a babin sa a cikin littattafai na sunan babu kamar sunan baihaqi hatta waɗancan me yasa ake gabatar da littafin Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i da sauransu akan bayani saboda sun rigaye shi a zamani falalar zamani amma in za a yi magana keke da keke me ke ciki to bayani ya kamata ya zama a gaban su haka malamai suke fara saboda kamar da al-Imamu Az-Zahabi yake fara littafin Imam Bayhaqi yana ɗaya daga cikin tafi guda hudu wanda in baka karanta su ba bai kamata a kira ka da suna malami wanda duka sauran nan ba sa ciki littafin Imam al-Bayhaqi littafin Muhalla ta Ibn Hazm littafin ainihin wato at-tamhid lima fi muwatta min al-ma'ani wal asali da kuma mughni na Ibn Qudamah al-Maqdis kowannen su bai ga mujallad goma abubuwan da ake musu aure sai ka karanta su duka ka iya su zahabi ce sannan ya kamata a kira ka malami wannan kamar shine wato minimum standard kenan ko abun nan benchmark na kafin a kira mutum da suna malami saboda bayani waɗannan hadisan da ke cikin tabannan kusan gaba ɗayansu ya ruwaito su sannan kuma ya ruwaito da ƙare-ƙare ziyaratu sikat da hadisai wanda ba su ruwaito ba sannan kuma yakan yi magana akan illa yakan yi magana akan takhrij yakan yi magana akan fiqh ilmomi ne birjik ga suna a cikin littafin dabtan wa fahman duk littattafan nan zaka karanta su kana mai kokarin dabtin su ana wasance su daidai kana kiyaye ma'anonin su da abin da ke cikin su wa fahman kuma kana fahimta su zaka san aka zauna a majalisin hadisi wani lokaci sai a hadisi kwaya daya ayi awoyi ana sharhi akan shi ana bayani ana kawo riwayoyi da mutaba'atu da yadda aka samu shi ai magana akan matinin ai magana akan isnadin ai magana akan masu riwaya sai an yi shi dalla dalla thumma san sannan sai ka biyo baya da bi maqtadatu hajatun min muslim da abubuwan da bukata za ta kai ka zuwa ga neman su na masali su ne kamar musnad abu dawud da yalis musnad abd ibn humaydi musnad al-humaydi musnad abu ya'ya abu ya'la al-mawsili musnad na al-imam haris ibn abi usama musnad na abubakar ibn abi shayba musnad na baqi ibn makhlad wanda yake cewa shine mafi girman masanidu a duniya duk waɗannan sai ka karanta su sai ka waye gari yanda ka san kayi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda wajen sanin maganganun shi min musnadi Ahmada musnadul imami Ahmad shine akan gaba cikin masani saboda abin nan tacewarsa da kensa da kimarsa to yana kan gaba ba a abin nan ba ba ba a gabatar da wani akan shi shi ma saboda idan ma baka samu halin karanta sauran ba to musnadul imami Ahmad zai zai wadatar da kai daga mafi yawan hadisan zaka same su waɗanda suke cikin wasu da tafai biya kawo su hatta hadisan da ke cikin alkutubu sittal usul mafi yawansu imamu ahmad ibn hanbal ya rawaito su mafi yawansu fiye da kashi sittin din su ahmad ibn hanbal ya rawaito hadisan bukhari da muslim da sauransu to sai dai shi musnad ne na sahabbai ya tsara sahabbai ne bisa falala farko ya fara da al'ashara sannan sauran abin nan al-muhajirun al-awwaluna sannan badariyuna sannan kaza sannan kaza haka gwargwadon fallasu ya ta kawo su wal muwadda'il mumahhaj da kuma muwadda ta maliku al-mumahhaj wanda aka tace ta din muwadda ya maliku shekara wajen 40 yana tace shi sa yake ce ma wasu da suka zo cikin 'yan kwanaki sau kuwa kafin da yake cewa ilimin da na shekara arba'in ina tace shi ku koya a ƙasa da wata ɗaya ya ce ba wallahi layan fa'ukun ma fi yi abada na rantsa da Allah wani ilimin bari amfani ku to shi ne magana da suke da su maliku da kanshi musu baki ya ce wala bari amfani ku a wata ɗaya a sauke maka muwaɗa misali ana ta murna cewa ai an gama muwaɗa bayan ita an sa sunan da kaza an gama an gama ba wannan shi ne asalin gaya ba jama'a iyawa a ga ganin boko ba sa yin wannan hoto a ce kawai ai marmaza a gama syllabus gara a bar kwantai a iya wanda aka iya mu ne saboda wasu afkaru da suka zo mutane shi sa in kun tana kwanaki nake cewa hatta irin daura da ake a ce bari a zauna kawai sai an gama littafi kaza wannan wani sabon salo ne na cuta a cikin ilimi wani sabon salo ne da shi ɗan ya kawo mutane wato ya zama hammuhum akhiral kitabi da ibnu mas'ud yake cewa ibnu abbas yake cewa la yakum hamma alikum akhiras sura ba laifi mutane su killace kansu ya zama karatu kawai su yi amma kai ya zama sun sa target din dole sai an gama kaza kawai sai an gama ba wai sai an fahimta ba idan mutum ya nisa a ilimi ya zama ya goge yana da ƙwarewa babu laifi ya sauyi in fact it's automatic kana ƙara gogewa saurinka yana ƙaruwa duka mu mun sani sanda muke koyon karatu a primary yawan karatunka shi ke ƙara maka sauri yawan karatu ka ba ganin misali wanda yake koyon mota idan ya kama hanyar kaduna wata sai ya wuni nan da kaduna amma a hankali a hankali yana gogewa sai kawai ga saurin zuwa shi kaduna yana ƙaruwa wata na har arabin awa sai kai kaduna haka automatic to amma in yace ranar farkon nan da gudu shi ma zai je Kaduna yadda kowa yake zuwa me zai faru janaiza shi zai kafin lasa dan zai je auka rani ko ya danna ta kasan wata roka ko to haka shi ma ilimi yake ba a mushi wannan gaggawa da haka mu daina shiga wannan yayin jama'a na za a yi daura a kaza in muka lura cewa wannan daura kawai manufar ta kawai shi ne a je a karanta hadisai dubu a cikin kwana guda to wannan ba ta ɗaliban ilimi ba ta wanda suka mai da abu yayi ne kawai waktub ya ce a bima mazartu hajjatun min musulmi ahmad wal muwatta ilmu mahad wa ilalin sai kuma littafan ilal su ma zo daga koyi ilimi a cikinsu irin ilal na bukhari ilal na tamiz na imam muslim kenan ilal na tirmizi wanda ibn rajab ya mashari kitabul ilal na ibn abi hatim duk waɗannan sai ka koyi karatun su wa khayru hadi ahmada mafi alheri kutubul ilal shi na limamu ahmad ibn hanbal wanda zai koya maka yadda ake dabdala a cikin isnadoji da gane matsalolin su wa daraqutni da kuma ilal na imamu abul hasan ad-daraqutni wa ya laha min ilal wannan littafin jama'a kamar da malamai suke faɗa cewa littafin ma ya fi ƙarfin mutane ba sai ba kowa ke gane shi kuma asalin shi jara kudin ma imla'in sai da ka tambayoyi ne yake amsawa ana mashi tambaya in aka in aka mana abin sai alga ta mana riwaya kaza mai cece matsalar ta sai koro isnadi ya sake koro wani ya sake koro wacce ya ce to wannan mutumin kaga isnadin da ya faru a wuri kaza da sauransu na ji wannan dr sani umar rijiyar lemu hafizahullahu yana cewa yace littafin sai ka ta karanta shi ba ka gane ma me yake cewa kuma wallahi haka ne zaka je karanta mas'ala akan hadisi kwaya daya zai ci shafuka da yawa yana kawo isnadoji daban-daban sai ka rasa wai me yake so ya ce sai ka ga wannan ba ba ba da kai yake ba ba kai ne target audience shi ba sai ka ba mai kayan shi kawai daro ko din ke malamai ne jama'a da kasan aljanu akwai al-hafiz Abubakar al-Barqani dalibin daro ko din ne shine tattara littafin kamar da tarihi ne yace sai bayan ma da rasuwar zara kutani fara'aitu indi ki matsaran min hadhihi al-ajliba sai naga ashe ina da katan akwati na takaddun da aka amsa wannan tambayoyi sune sai dauko sai tsara su shi da rubuta ne kawai kuma amsa tambayoyi ne kawai yake bai dauki amma a matsayin wani muhimmi wanda har sai ya rubuta da kanshi baya kuma littafi da ka kawai yake to wannan haka sai shi barkani ya tsara shi akan masani ilal daga hadisan Anas idan daga hadisan Abu Hurairah haka masani masani to na Imam Ahmad ibn Hanbal shi yana da saukin abinna shi ma wannan din al-Imam Ibn Hajar ya mishi tahrir wanda zai baka sauki ka iya karanta shi ko ka fahimci shi wattawarihu da littafan tarihi tarihi anan wato littafan mazaje tarihin rijal akwai su da dama akwai tarih Ibn Ma'in tarih Abubakar ibn Abi Khaythama tarih Abu Zur'a irin tarihi na Imam Bukhari akwai Al-Kabir Al-Awsat As-Saghir akwai tarihi Misr na Ibn Yunus akwai littafin tarihi Baghdad tarihi Dimashq akhbaru makka tarihu naysabur na abu abdullahi hakim naysaburi tarihu asfahan na abu nu'aym duk waɗannan su ne tarih tarih tarih wanda labarin malaman hadisin gari kaza ko zamani kaza ko wuri kaza wannan mutum da suka karanta shi